من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها تبارك مدسادوا أولا مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان don ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam wallafawa imam abdulganiyu al-maqdisi yau shine majalisunmu na 61 a cikin karatun wannan littafin mun tsaya a harkon babi wanda yake mana bayani akan arriba wasirf bayani kan riba abinda ake dori a cikin kasuwa ka bada ka kara a baka a baka bashi ko kuma a yi ciniki a ƙara maka da wani abu wanda bai dace a ƙara maka ba sannan kuma bayani akan canji ka ba da kaza a baka wani kwatankwacin shi wanda yake kimarsa daya yau muna talatin ga watan biyar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1443 wanda yi daidai da uku ga watan yanayir a kalandar bature 2022 mala yake cewa babu arriba wasif awi sarfu duka ɗaya ne ko ka kiraye shi da wannan da fataha ko kuma da kasara amma dai abin da ya yi yaduwa a halshen larabci shine a sarfu shine a baka ka bada a can a baka wani ka bada wani wanda yake kimarsa daya shine canji kawai misalin canjin da muke yi tsakanin sefa da naira a wannan muna kiran shi da asarfu kamar yadda karatu na baya gabata muka yi bayani akan lalle riba abinda ake nihi da ita shine dadi da za a yi wa mutum akan abinda ai aka bashi ramce in lokacin da zai maido ya ƙara wani abu ko kuma wani abu bangaren ciniki ya kasance an baka abu ko an yi ciniki tsakankanin abu da abu iri ɗaya amma dai wancan sai ya yi ƙari sannan a ba da kaza ina a samu tafadul ko kuma ya kasance an baka abin sai ya kasance lokacin da zaka ba da haikayi jinkiri kamun kamun ka maido kwatankwacin abin da aka baka kuma bangaren ciniki shi ne in ma ya kasance ribar fadlu ko kuma ribar nasi'a wannan su ne nau'ika na riba wanda muka samu shari'a ta yi bayani kuma ta yi haramci a kansu to wannan riba shi ne daɗin wannan da za a yi wa mutum ko kuma a jinkirta wurin mayar mai da abin da za a bashi kamar misalin an yi ciniki tsakankanin zinariya da zinariya ya kasance a amfani sai in na tafi gida in ɗauko wannan shi ne ake kiran shi da riban nasi'a wannan ɗan jinkirin da za a samu ta an samu riba ta nasi'a tsakankanin wannan cinkin da aka yi shi ne can ubangiji yake mana bayani fa'iza an zanna alaihal ma'a tazzat wa rabat wannan rabat yana nihin ziyada kenan daɗi da ake yi akan harakar ciniki ko daɗi da ake samu tunda matsala ce ɓangaren luga suka yi istishadi da wannan aya idan ruwan sama ya sauka ƙasa zata girgije zata haɓaka wannan haɓaka ita ce ake kiranta da riba amma dai ɓangaren shari'a malaman fito suna cewa abinda ake cewa riba shine daɗi da za a yi wa mutum a cikin abubuwa wanda suke keɓantattu wannan abubuwan keɓantattu su ne wanda shari'a ta zo ta bayyana man ta ce mana kaza da kaza da kaza dukkansu idan an yi daɗi a sama to haƙiƙa riba kenan kuma dalilin wannan riba zan mu samu haramcin shi a cikin ƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai haka da kiyasi ma bangaren alkur'ani zan mu gani ubangiji yana mana bayani wa harrama wa halallahu albai'a wa harrama riba ubangiji ya halatta muku saye da sayarwa da kuke tsankanin ku kuma ya haramta muku duk wani dadi da za a yi a cikin cinikin ku na yau da gobe haka a cikin a cikin sunna zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa wanda ya ci riba da wanda aka ciyar da shi riba da wanda ya shaida da wanda ya rubuta dukkan soyin nan ubangiji ya tsine musu albarka kuma al'umma ta yi ijma'i lalle riba haramun ce a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na harko a cikin babin hadisi na 269 a cikin jerin hadisai na wannan littafin مالك تيوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء wannan hadisin an san mushi daga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu ma yuzkaru fi bay' at-ta'am wal hukra babu wanda yake mana bayani akan yake ambata mana sayar da abinci kuma da taskance abinci a ajiye shi sai lokacin da yi tsada a hutar da shi a sayar da shi juzi na uku shahi na 68 hadisi mai lamba ta 1134 hadisi ne wanda shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul musaqat al musaqat babu sarfi wa bai'u zahabi bil warqi naqatan babu wanda yake mana bayani akan canji da ake yi kuma da sayar da zinariya da azurfa idan an ce alwarku sabanin alfidda alwarku yana nihin azurfa wadda aka buga ta aka gyara ta aka sa ta aka narkar da ita aka hutar da ita kamar misalin ilibi ko kadawu aka gyara ta ita ce ake kiranta da alwarku amma dai alfidda yana daukan ya kasance wadda aka tono ta ba a gyara ta ba ko tuburinta ko wani abu makamancin haka amma dai idan aka kawo maka mas'ala aka ce maka wannan alwarko ne kina wannan yana nihin azurfar da aka gyara ta aka sanya ta aka jeme ta a makera ta huto ga ta nan yanzu abin a yi canji ne da ita ko aka maida ta kuɗi wannan ita ce ake kiranta da alwarko amma dai ita azhab ya kasance ko gyararra ko wanda ba gyara da dukkan ta ana fi mata azhab kuma tana zauwa da ta'anisi azhabatu duka yana ɗauka a harshen larabci to yake cewa sayar da zinariya da azurfa wadda take yararra da kuɗi juz'i na biyar shahi na 43 hadisi mai lamba ta 1556 hadisi ne wanda aka samu shi daga umar bin al-khattab khalifa na manzan allah sallallahu alaihi wasallama na biyu daga cikin khalifobi wanda suke shirye yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa azhabu bizahabi riban zinariya da zinariya da kwai riba tsakankaninsu inda za a yi ba a cika sharuɗan ba da yi dace ba a cika ba hakika da kwai riba a cikinsu ya kasance an kawo maka zinariya wadda take gyararra kai kuma ka ba da zinariya ko ya ba da zinariya wadda take lalatatta wadda an tono ta ba a gyara ta ba a ba shi zinariya wadda take gyararra kunga idan muka ɗauki haka zan mu gani wadda take wadda take ba a gyara ta ba ba iya gane yauninta tunda a cikinta da kwai ƙasa da kwai wa'ansu abubuwa sun mallake da wa'ansu abubuwa makamantan haka wadda ko take gyararra mun san yauninta mun san mizaniyarta kenan mutum ya bada wadda bai san bayoninta bai san ba kimarta ba a bashi wadda an san kimarta kun gani ai da kai riba tsakankanin su da kai tafadul to wannan tafadul din shine yake haramu ko kuma ya kasance tsakankanin zinariyar da zinariyar da kai riba ta nasi'a ya kasance da ya bashi zinariyar sai wani lokaci ko kuma ya an dauki wani lokaci ya ce mai a'a ya zo ya amshi wannan zinariyar ko kuma ya bashi a kasuwa ya ce tardani gida ka amshi zinariyar ka ko da ya kasance da kwai tasawi da kwai daidaituwa tsakankaninsu to in dai ya kasance da kwai da kwai rara tsakankanin an ba da wannan kamun amshi waccan ya koma da kwai riba ta nasi'a kenan idan za a yi ciniki wanda yake na gaskiya shine ka ba da zinariya daidai gwalgwadon da za a mero maka kuma ya kasance an san kimata kuma a lokacin amma dai abin da ya sha bamban abin da ya dada akan haka ya koma riba kenan za a sayar da zinariya zinariya da zinariya riba tsakankaninsu sai dai idan ya kasance ha'an wa ha'an ga shi nan bani ga gishiri ga manda ga abuna nan ga zinariya ta nan ka bani taka amsa in baka shine ha'an wa ha'an wannan kinaya ce idan ya kasance cikin cikin cikin cikin harshen larabci idan sun ce ha'an wa ha'an suna nihin at-taqabud amsa amshi bani na baka ka amsa wannan shine ha'an wa ha'an kenan idan ya kasance an yi ta ha'an wa ha'an to ana iya sayar da ita ba tare da riba ba amma dai idan ya kasance babu ha'an wa ha'an ga ka gashi nan amsa ka bani to wannan lalle da kwai riba a cikin ta shine yake cewa al-dhahabu bil dhahabi riban zinariya cinikin zinariya da zinariya haramun ne da kwai riba a ciki sai dai idan ya kasance hannun amsa da hannun karba gashi nan ga zinariya ta nan ba na taka a wannan halin ana iyawa a cinikin zinariya babu riba a ciki sannan ya dawo ya ce mana walfiddatu bilfiddati riban azurha da azurha lalle idan aka ce za a yi ciniki tsankaninsu da kwai riba illa ha'an wa ha'an sai dai ya kasance amsa ba ni ka bashi ya baka a lokaci daya wannan idan an yi haka babu babu riba tsakankaninsu yake cewa walburru bilburri riban haka alkama da alkama da kwai riba tsakankaninsu illa ha'an wa ha'an sai dai amsa ungo karba bani idan ya kasance ya kawo alkamashi shi ma ya kawo alkamashi to gashi nan dauka ni ma na dauka shikenan wannan babu riba tsakankaninsu amma dai ya kasance kimar su daya sannan yake cewa wa sha'iru bi sha'iri riban sha'iri da sha'iri sha'iri duk da kasancewa malamai suna da sabani tsakanin kalmar albur ita alkama da ash'ir dukkan su ma'anarsa ɗaya ko kuma ba ma'anarsa ɗaya ba hakikatan da kwai bambanci tsakankanin su bangaren bangaren kwayar zaka kalle su dukkan su iri daya amma ne da kwai bambanci mafi yawa sha'irin mu wuraren mu nan ban ma shibka su sai wurin maghrib haka Maroc da Libi Algeria su wannan suna shirka ire-iren su a sha'ir shine nau'i ne na daga abinci wanda mafi yawa ake tadawurin shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same su suna kama duk da kasancewa malaman mafiqu su ma sun samu sabani akan shin ana iya daukan albur a matsayin ash'ir ko kuma ba iya dauka ba da kai kan masaloli wanda da suka samu sabani sai suka dauki suka musu hukunci daya suka kasance hukunci ne wanda wanda suka bambanta kuma sun sha bamban tsakanin su an samu sabani tsakanin su to ita ma ash'ir zaka bada ta kai tsaye a lokacin ka bada ka bada ya amsa ya baka a lokaci daya idan idan an yi haka to babu riba tsakankaninsu idan abinda zan iya fahimta in dai muna so cinikinmu ya kasance ciniki wanda yake ingantacce wanda babu riba tsakankanin shi shine ka bani in baka ba ni gishiri in baka manda kai tsaye ai duka yi abu dai ne ku eh yana shi ma daga cikin abubuwan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan babu idan babu amsa ungo bani karba bani shi ma da kwai riba a cikin shi shine malam bahaushe da ya tashi sai ya ce bani gishiri in baka manda shi ai bai kuskure ba akan akan akan akan abinda shari'a ta tafi akan shi saboda shi ma gishiri riba tana shiga cikin shi zan mu ga hadisi na ga wanda yake bayyana mana abubuwa nau'ika na daga abubuwa wanda riba take shiga a cikin su kina abinda zan mu iya fahimta a cikin hadisin lalle an haramta cinikin zinariya da azurfa ko kuma azurfa da zinariya idan ya kasance kowanne daban-daban zinariya da zinariya azurfa da azurfa idan ya kasance babu attaqabud babu ha'an wa ha'an tsarin kanunsu kuma haka shi ma albur alkama da sha'iri dukkansu suna shiga hukuncinsu daya kuma manzo Allah da yake bayani akan ha'an wa ha'an yana bayani ne akan wajibi ne ya kasance a wurin da aka kulla cinikin ya kasance wannan abin da aka kulla ciniki akan shi ya kasance dukkansu suna nan da wanda zai yi canjan da wanda ya saya da wanda da wanda zai yi canzan da wanda za a canza man duka ya kasance abubuwansu suna hannayensu kasancewar akwai matsala wanda aka yi cinikin zinariya a gaban umar yarda allah shi tabbata a gare shi lokacin yana khalifanci a gaban shi suna ciniki aka ce ya ce mai tubari sai na shiga gida in ɗauko maka in baka in baka zinariya da take wurina afwan zinariya da azurfa aka yi ciniki ya ce mai a sai na shiga gida in baka in ɗauko maka umar ya ce ba shi kayan shi ku tafi kofar gidan ka ɗauko idan ka ɗauko a gaban shi ka meƙa mai ya meƙa maka wannan a lokacin nan babu riba tsayin kanunsu wadda ita ce ake kira da ribar nasiya sai hadisi na gaba alhadisu saba'un ba'da al-miyatain hadisi na 270 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وانا حديث imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu bai'ul fiddati bil fidda babu wanda yake mana bayani akan sayar da azurfa da azurfa juz'i na uku shahi na 74 hadisi mai lamba ta 1173 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul musaqat babu ar-riba babu wanda yake mana bayani akan riba juz'i na biyar shahi na 42 hadisi mai lamba ta 1584 hadisi ne na abi sa'id al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzan Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahabi kada ku sayar da zinariya zinariya da zinariya wane ya kawo zinariya ya saya a wurinka ya baka zinariya kwatankwacinta ya ce illa mislan bi mislin sai dai daidai wa daida kwatankwacin abin da ya baka kwatankwacin abin da za ka karba in ya ɗauki zinariya mai yaunin kilo biyar ya baka zai kai ma zaka bashi zinariya mai yaunin kilo biyar idan an yi haka hakika ciniki ya tabbatu ciniki ya yi kuma babu riba a cikin shi ai kun ga can ya mana bayani a hadisin umar yake cewa illa ha'an biha'i ya kasance na baka ka bani a kai tsaye wannan kuma sai ya ce maka masalan mislan bi mislin gashi nan daidai wa daida abinda na baka shine ka bani nima kenan nan an samu can muka yi bayanin ribar nasi'a nan kuma ribar tafawun riba wadda za a ƙara maka idan ya rage mai shi ya ƙara mai da kwai riba wannan daɗin da aka yi riba ce ta shiga kina abin da za a yi ka ba shi daidai wa daida in ya baka ya baka daidai abin da kai ma ka zo da shi ku rarraba tsarin kanu ka amsa ya amsa daidai wa daida kina idan aka samu wannan abubuwan guda biyu aka samu lokaci lokacin da aka bada haka shi ma lokacin a lokaci daya ya bashi ya amsa kuma a lokaci daya abinda ya bashi wazaninsu daya yauninsu daya to a lokacin nan ba a hirar riba wannan cinikin ciniki ne wanda yake daidai ciniki ne wanda yake ingantacce amma dai idan ya kasance aka samu waccan tahi yauni akan wannan to lalle da kwai riba tsakaninsu ita ce ake kiranta da ribar fadl yake cewa wala ta shifu ba'daha ala ba'dhi kadda wani ya karawa wani kadda shashen ku ya karawa shashi akan abinda ya bashi na daga zinariya ashifu ashifu shine ake kiran shi da dadi kuma yana daukan ma'anar ragi az-ziyada ko kuma an-nuqsan dukkan su yana daukan ashifu kenan ashifu a harshen larabci in ma ya kasance daɗi ko kuma ya kasance rage kenan shi wanda zai baka ya kasance ya ƙara maka ko kuma ya rage maka wannan idan an yi haka hakika riba ta shiga saboda idan ya rage kai ka ƙara kenan ƙarin nan da kai riba ce idan shi ya rage kai ka ƙara ƙarin da kai riba ce shi ne manzan Allah yake cewa wala ta shifu ba'daha ala ba'd kadda wani ya tsora ya ƙara akan abinda kadda shashen ku ya ƙara wa shashi abinda ya bashi na daga zinariya kuma kadda ya tauye shashen ku ɗaya shashen ku kadda ya tauye akan shashi akan abinda ya bashi na daga zinariya sannan yake bayani wala tabi'ul warqa bil warqi illa mislan bi mislin haka azurwa wadda take bugagga wadda aka kai ta makera aka gyara ta kadda ku sayar da ita daidai wa daida in an maida ta misalin ps ps mai yan gram yan gram in goma ya bada kai ma ka ɗauki ps mai yan gram yan gram ka ba shi guda goma idan ya kasance ka samu ps mai d gram d gram afwan mai d gram d gram sai ka ɗauki guda shidda ka ba shi ka gani ai ka ƙara ne ko shi kuma shi ya baka mai yan gram yan gram guda goma ka samu ranar mi kenan shi kamar ya baka kenan goma sha ɗaya to wannan ƙarin da aka yi ya kasance riba shi ne kenan illa matsalan bi matsale daidai wa daida abinda ka ba shi haka shi ma zai amsa haka shi ma abin da ya baka haka kai ma zaka amsa yake cewa wala tashifu ba'daha ala ba'd kadda wani ya ƙara kadda shashin ku ya ƙara wa shashi akan abin da ya meka me na daga na daga wannan azurfar bagagga kuma kadda shashin ku da shashin ku ya tauye ya rage akan abin da ya bai wa shashi akan abin da ya bashi na daga azurfa wadda take bagagga yace wala tabi'u minha ghaiban binajizin kadda ɗayanku ya sayar da zinariyar da take hannun shi ko azurfa wadda take bugagga ko wadda ma ba bugagga ba ya sayar wa ɗan uwan shi ɗayan da kwai azurfa a hannun shi ko zinariya a hannun shi ɗayan kuma babu abin da za aka saida a hannun shi sai an tafi an nemo sannan a kawo ya ce kadda a yi haka idan kuma aka yi haka hakika riba ta shiga kenan nan idan aka ce za a saida masalan bi masale a saida a wurin ka bani in baka wannan babu riba tsakaninsu amma dai idan ya kasance an samu daɗi ba matsalan bi matsalan ba ne ba daidai wa daida ba aka saida ba abin da ya kawo ya ɗara akan abin da kai ka bashi haƙiƙa wannan da kwai riba a ciki ita ce riba attafadul shi kuma idan ya kasance an yi abin wani sai ya tafi ya ɗauko abin a wani wuri ko aslan abin babu bai hannun shi ya zo ya kawo maka ya ce a bayan kwana ɗaya ko kuma nan da awa ɗaya ina koma gida zan ɗauko in kawo maka ita ma riba ta shigo wannan ita ce ake kiranta da riban nasi'a wa fi lafazin a wani lafazi yake cewa illa yadan biyadin lafazin imam muslim yake cewa sai hannu da hannu shine ha'an wa ha'an hannu da hannu kenan wannan shine misalin shine riban nasi'a a hannu da hannu yanda na baka haka zaka bani kai tsaye wurin da muka kulla ciniki yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi illa waznan bi waznin daidai wa daida yaunin da aka kaba da haka za a baka daidai yaunin da kaba da da da da da da ka amsa kenan shine a dora a gani in kilo ɗaya tai kai ma ka ɗauki kilo ɗaya ka bada ba tare da ƙari ba yace masalan mislan bi mislin daidai wa daida sawa'an bi sawa'in tsaran juna in girman ta kaza ne haka kai ma zaka dauka ka bada mai girma kaza yauni ne ake lissahi da shi yaunin ta kaza ne ka dauki yauni daidai kaza ka bada shi ma daidai yanda ka bada haka shi ma zai bada a wuri daya wannan shine bayanin riba yana idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana mana bayani akan nau'ika guda biyu na daga riba shi tace ribal fadlu da riba an-nasi'a kuma idan daga cikin abubuwan da zamu iya fahimta ƙarƙashin wannan hadisin a hani akan sayar da zinariya zinariya da zinariya ko azurwa da azurwa ko kuma ya kasance azurwa zinariya an bugaggace an maida ta fiyas an kai ta an gyara ta ko kuma azurwa an kai ta an gyara ta ya kasance an saida su daidai wa daida kuma a wurin da ya kamata a wurin da aka kulla ciniki a wurin kowa zai dauki tashi ya bada kuma wannan hannun da aka yi yana bayani akan kamar yadda malaman usuli suke bayani annahi yaqtadi fasadul manhi wa anhu duk abin da aka ce maka kaza an haramta maka kadda ka yi shi to idan ka aikata in ciniki ne hakika cinikin lalataccen ciniki ne kenan wannan kasancewa manzo Allah ya ce ya hana kenan duk wanda ya irin wannan cinikin cinikin lalataccen ciniki ne shine can ai ubangiji yake mana bayani yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم afwan ba wannan ayar ba fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzamun idan aka yi an ci riba an ci riba mutum ya gane ya tuba to uwar dukiyar shi zai maido ta cikin aljihun shi wannan abin wannan ya maida masu masu haƙi ya maida musu haƙinsu shine kenan idan ya kasance an yi haka ciniki lalatattun ciniki ne kenan za a tada ciniki wanda ka amshi nashi ka maida ne kayan shi ko kuma a tabbatar da cirkin abin da ya hau sama kame da mutum kayan shi amma dai uwar riba in dai ka tuba halaka ce a kanka amma dai idan ta cakudu to dukkansu ana kiransu da riba kuma ya kasance dukkan wannan abubuwan da muka zada ko tamasul in ko taqabudin ya kasance daidai wa daida kwatankwacinta kwatankwacinta ya bada haka ya kasance amsa a wurin da aka kulla ciniki dukkan su yana yana ya mashru'un baina jami'il amwal ar-ribawiyya wannan sharadi ne akan dukkan wasu dukiyoyi wanda ake iya cin riba wanda ake iya dadi akan su kamar yadda ibn taymiya yake bayani akan haka kuma wannan al'amarin kamar yadda muka yi bayani lalle malamai sun yi ijma'i akan haramcin at-tafadul ko kuma an-nisa ya kasance riba riba wadda za a yi daɗi ko kuma riba wadda za a bada sai wani lokaci a amsa a jinkirta abin da za a amsa ya kasance dukkansu wahidun minar ajnas ɗaya ne daga cikin wannan jinsussukan wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a hadisin ubada bin samit ubada bin samit yake mana bayani yake cewa ya ji manza Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa yana hani akan sayar da zinariya zinariya da zinariya azurfa da azurfa alkama da alkama sha'iri da sha'iri dabino da dabino gishiri da gishiri wanda abubuwan guda shidda su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kansu yake cewa sai dai idan za a sayar da su ya kasance ya kasance sawa'an bi sawa'in daidai wa daida tiya goma ya baka ka bashi tiya goma in ya kasance azurwa ce zinariya ce in kilo ɗaya ya baka ka bashi kilo ɗaya daidai wa daida ainin da ainin gashi nan kai tsaye abinda nake gani a abinda kake gani shine yanda ido na yake gwada mini kaza wannan zinariya kaza ce irin wanda na baka ce kai maka wannan idan ta idan ka sannan yake bayani duk wanda ya daɗi akan haka hakika ya ci riba ya yi riba kuma Allah Allah kiyaye mu da da cin riba kasancewar irin abubuwan da Ubangiji ya tanada a kanta akwai matsaloli wanda malamai suka tattauna a kansu muka ce mu shiga cikinsu lokacin zai kurace mu ba sai dai kurma abinda zan mu iya fahimta ƙarƙashin haka dukkan wannan jinsu suka wannan da aka zano idan suka saba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yake cewa fa biyu kaifa shaytu idan kuma bayan wannan jinsu suka suka saba kawai misali wane ya kawo maka dabino ka bashi ka bashi ka bashi alkama idan aka samu sabani tsakanin wannan jinsu suka to ku sayar da abin da kuke da a hannayenku yanda kuka ga dama ina amma dai idan ya kasance tsakankaninsu ne in dai ba a cika wannan sharaɗin guda biyu ba hakika za a ci za a yi an yi riba ko kuma an ci riba sai hadisi na gaba ala yake cewa alhadisul hadi was sab'un ba'da al-mi'atayn عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يرى بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رضيء فبعث منه فبعت منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أو أو عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به wada hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul wakala awil wikala dukansu ana karantawa da fataha ana karantawa da kasara babun idza ba'al wakilu shay'an fasidan fa bai'uhu mardudun babi wanda yake mana bayani idan wanda ka wakilta ya tahiya maka ciniki ya sayar maka ya sayar ya so maka abu wanda yake lalatacce wannan abin da ya so maka hakika cinikin tashashe ne zaka maida mai ka zaka ce kai baka yarda ba ya maida ya amsu maka kudin ka wannan shari'a ta bada dama idan ya kasance wakili ne kuma hatta idan ya kasance kai ne ka tafi ka saya shine ai raddul mabi' ko mas'ala ce daga cikin mas'aloli wanda malaman fiqh suka tattauna ai kalkashin mas'alar la darara wala dirara idan mutum idan ya kawo maka ya saida maka abu wanda yake lalatacce da ka iso kai baka ga ba aibin shi ba sai da ka iso gida kaga aibin shi to kana da incin ka mai dami idan kuma ya kasance abu ne wanda he da kai amfani da shi ka tabbatar a ai lalle lalle lalle lalle wannan abin da aka saida mini abu ne wanda yake ba nagari ba ka meda sai ka bada kudin sai kai sai ka bada diya aikin da kai da shi wannan shari'a ta bada dama shine kalkashin wannan alganam dabba dabbar da aka saya dabba wanda ake cika ta a hana ta a mata dabara diddan nonon ta yi cika a zo kasuwa a saida ta idan an saida ta mutum sai ya tafi gida idan ya tatse ta wannan yinin washe gari ya ringa jiran ya ringa jiran nono kurum nono ya ki zawwa to a lokacin nan mutum yana iya maida amma dai manzo Allah ya ce da sa'i da sa'i guda na daga rabinu kenan gwalgwadon wannan nonon da ka tatsa ka maida shi shine diyyar da zaka maida sa'i guda na daga dabino ka maida mai ya baka kudin ka zaka kara mai da sa'i guda na dabino haka duk abubuwan da zaka yi amfani da shi idan bayan ka taba amfanin da shi ka saya ka zo ka fara amfani da shi he ka gani wannan abin lalle bayan da ake tunani bane ba sabida shi yanda ya faɗi maka sabanin abin da zaka zo ka maida ne kuma wannan ladan aikin da kai da shi zaka biya shi amma dai idan ya kasance baka yi amfani da shi ba ka zo ka gani ka ga wannan abin lalle lalatacce ne ya baka to kai tsaye zaka maida mai kayan shi kuma wajibin shi ne ya dauki kudin ka ya baka kuma idan ya kiya zaka daga al'amarin shi zuwa alkali alkali ya amsa maka kudin ka koda da karhi ne wannan ita ce abinda shari'a ta tabbatar juz'i na uku shahi na 101 hadisi mai lamba ta 2312 haka shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul musaqat babu bai'u ta'ami masalan mislan bi mislin bari wanda yake mana bayani akan sayar da abinci daidai wa daida kwatankwacin abin da ka bada kwatankwacin abin da zaka karba juz'i na biyar shahi na 48 hadisi mai lamba ta 1594 hadisi ne shi ma na abi sa'idin al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ja'a bilalun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama bilal kowa ya san wane ne bilal shine ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama intaccen bawa na abubakar as-siddiq yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi tamrin barniyin da wani dabino wanda yake mai kyau suna kiran shi da tamrun barniyun ina tunanin wanda har yanzu kamar yadda ake bayani har yanzu da kwai shi a Saudiya a nan garin a garin Madina ana samun shi dabino ne wanda yake masara wanda yana da daɗi ya sha bamban da sauran dabinan nuka shi ne yake kiran shi barniyo haka dai muka ji sani ba wanda suka ta yi sun yi makat yadda dai suke wasafa shi kamar launin masara gare shi haka ne alaji bai yi duhu ba ja irin sauran dabinin nuka ba e to wannan masara ne suka ce haka tun lokacin manzo Allah da kwashi ba wai burniyun suke kiran shi amma dai da bina a nan garin Madina suke noma shi da bino ne wanda yake mai kyau sosai mai kyau sosai abin da yake nuna mana kyan shi abin da shi a Bilal yake faɗi mana yake cewa ya bada sa'i guda sa'i biyu yake badawa na dabino ordinaire a bashi wannan dabinan burni shine ne yake cewa ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dabino wanda yake kalitan burni faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake ce me min aina hada ya kai bilal daga ina ka samu mana wannan dabina kasancewar dabino ne wanda bai saba shigowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dabino ne sai wani da wani suke cin shi to shine bilal da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake tambaye shi shi dai ya sani dai Bilal bai da halin ya tahiye su wannan abin to daga ina aka samu mana wannan abin ko manzo Allah duk abin da aka kawo min yana tabbatarwa daga ina ya fito ka aje sadaka ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cin sadaka haka iyallan shi ba sa cin sadaka kidan ya tabbatar daga ina aka samu wannan abin in sadaka ce to shi baya ci in kyauta ce kuma ya ci shine ya tambaye bilal yake cewa bilal daga ina ka samu mana wannan dabina qala bilal sai bilal yake cewa kana indana tamrun radiun manzo Allah ya kasance muna da wani wani wani wani dabino ordinar lalataccen dabino fa bi'tu minhu sa'ain bi sa'in sai na sayar da sa'i guda biyu akan sa'i guda na daga dabino wanda yake burni ya ba da sa'i guda na daga dabinan da gare shi lalatacce ko kuma mu ce ordinar yana dabino ne wanda yana ciruwa shi ne ya yi talakin kamar razi razi wanda shi ne wanda yake lalatacce kasancewar ya bayyana kalitan wancan wanda ya amsa kinan ya ba da sa'i guda biyu akan a bashi sa'i guda daya na daga nau'in wannan dabina dalilin ya sanya liyata'aman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama dan ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ci nau'in wannan nabina Bilal yana neman kanshi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai kuma kyauta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda ake kudaitar da sahabban manzo Allah akan shi kamar yake cewa idza tanajatum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa'in lam ta faru wa taba Allah alaikun faƙai musalata a harkar al'amari abu ne wanda yake wajibi in ka zo ganawa da manzan Allah sai ka ba da sadaka kuma daga bayan al'amari da aka samu yalwa kuma aka ɗauke idan ma mutum bai badawa wurin da ya tsayar da sallah ya nemi gafarar zarban shi saboda idan ka zo wurin manzan Allah manzan Allah yana maka addu'a inna salataka sakanun lahum sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai kai tsaye au au kamar kalma ce ta al'ajabi kai kai kai kai kai ainihin riba ya ce ai wannan ai bilal wannan shi ne ai ainihin riba ka ba da sa'i guda a baka sa'i guda biyu na daga nau'in abu ɗailanka yake cewa ai wannan ai shi ne ai ainihin riba yake ce mai to daga yau la ta fa'al kadda ka koma ka sake irin aikata wannan abu walakin iza aradta an tashtari fa bi'it tamara bi bai'in akhar sai dai idan kai nihin ka sai irin wannan dabina ka ɗauki naka ka kai shi kasuwa ka saida shi kudin da ka saida ka zo ka sayi wannan yake cewa su mashtari bihi sannan ka sayi irin wannan nau'in da daga dabinan da kake so amma dai ka ɗauka ka ce ka bada sa'i guda a baka sa'i a ka bada sa'i biyu a baka sa'i guda kuma nau'in abu ɗiri ɗaya ya ce wannan abu ne wannan ai shi ne ainihin riba ya ce sai dai ka ɗauki wannan lalataccen da gare ka ka kai ka saida idan ka saida aka ilga maka kudin shi sai ka zo ka ba ma wannan wanda kake son ka sai mai kyau a wurin shi ka sai mai kyau a wurin shi wannan shi ne hukunci kinai abinda zan mu iya fahimta ba a exchange ka bada ka yi daɗi don a baka wani wanda yake wanda yake shi wannan wannan ita ce ake kira da ainihin riba wannan ya takaita ne akan simfofin simfo ko jinsussuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani akan shi ina wannan jinsi guda guda guda bakwai guda shidda da muka zaru ina akan su ne wannan hukuncin yake takaituwa ina idan muka diba zan muga hadisi yana karantar da mu haramcin riba riba ta alfadlu ta dadi a cikin dabino kamar yadda hadisin ya bayyana mana lalle sai dai mutum ya sai da shashi ko kuma ya sai da wani ya sai da wanda gare shi ya tafi ya sai wanda yake so kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisai wanda aka kawo hujja da su akan riba ko mas'ala ta al'ina mas'ala ta al'ina shine misalin mutum ya zo sayan bashi wani yana da shago sai a yi wata dabara na ba a bayyana ba kamar bashi ne amma dai ita kuma ainihin riba ce sai ya zo ya ce wallahi wani bashi nake so sai ce a'a ba na baka bashi ba sai dai in saida maka abin da yake cikin shago ka saida mani yanzu zai zo ya ce mai to ga shinkawa nawa kake so sai ya ce a ina son jika goma ce to ba matsala ga shinkawa nan jika goma sha biyu muke saida ta na sida maka jika goma sha biyu ya ce na saya sai ce to nawa kai kuma zaka saya na saya jika tara to ba matsala nawa ta hau jika uku sai ya ɗauki jika tara shi mai shago he ba shi idan ya ba shi jika tara nawa ta yi saura jika uku sai ce to ƙarshen wata kamar domin jika uku ta wa ci riba mai shago wannan ita ce ake kiranta ribal fadlu riba ta daɗi amma dai za a mata dabara a matsayin bashi wannan ita ce ake kiranta al'ayina al'ayina da kai kuma bai'ut tawarruk shi kuma bai'ut tawarruk irin wannan cinikin ne amma dai shi kuma ba wai mai shagon ba za a sida ma ba yanzu zai zo wurin mai shago idan ya zo wurin mai shago a wada bashi nike so wallahi ni dai ba na iya baka bashi ba dai ka dauki kayan shago sai ya dauki bahun shinkawa sai ya huta da shi sai ya kai wa wani wani nau ka sai wannan bahun a na saya jika takwas a dalla gara a to jika takwas jika tara zan baka shi kuma ya sanya wannan bahun jika goma sha biyu ake sai da shi sai ce mai to ba matsala sai ya bashi in ya bashi jika tara yanzu wancan mai shagon nawa yake wani shi jika goma sha biyu yanzu sai ya ce mai to luwane lokaci kaza dama lokacin da ya dauka to lokaci kaza nake so ka mero mini kuɗi na tun da shi a matsayin bashi wannan shi ne ake kiran shi da bai tawarruk bambancin su da shi da bai'ul ina bai'ul ina wanda ya baka bashin shi ne zai sayi kayan shi ko bai'ut tawarruk in ka amsa wani ne zaka ka sai da ma dukkan su malamai sun haramta su saboda da kwai riba duk da kasancewa shi bai'ut tawarruk da kwai mazhabin imamu shafi'i shi ya tafi akan halaccin shi haka shi ma kauli daga mazhabin imamu ahmad ya tafi akan halaccin shi sai dai daga baya imamu ahmad ya sake fatawa akan haramun ne haka shi ma ibn taimiya ya tabbatar daga cikin zaɓin da imamu ahmad ya yi fatawar shi ta ƙarshe ya tafi akan haka lalle bai utawarruku shi ma haramun ne haka ibn al-qayyim a ce ilamul muwaqqi'in yake bayani yace ba so ɗaya ba so bi ba yana zamna a gaban ibn taimiya ake tambaye shi akan mas'ala ta bai utawarruk yake cewa haramun ne yace dan haka haramun ne kenan duka wannan nau'ikan wayo ne ake wa riba a faki bangaren bashi a ci riba wannan dukkansu haramun wannan hadisin wannan da kwai malaman da suka kawo hujja akan halaccin bai saye da sayarwa na al'ina wanda ake yi shi kuma bai wal'ina bai ne wanda yake na nasi'a da kwai riba ta nasi'a a cikin shi shi kuma duk abinda da kwai riba ta shigo a cikin to hakika haramun ne haka kuma shi ma mas'ala bai tawarruku shi ma malamai suna kawo hujja da wannan hadisin kuma idan muka diba zan mu gani lalle sai da abu a baka sai da kamar ka bada tiya guda a baka tiya biyu dan naka bai kai wancan kima ba wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai kasancewa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi al'ajaban abinda Bilal ya aikata kasancewai yadda ya san hukumce-hukumcen shari'a bai dace ba da shi ba akan kuma kai tsaye ce mai kadda ya sake aikata wanda al'amarin sai dai kuma a cikin hadisin zan mu gani manzo Allah bai umarci Bilal ba akan yame da wannan abin da ya siyo ba ko ya umarta bai umarce shi ba sai dai idan muka koma wa'ansu hadisai zan mu gani wanda Abu Dawud ya hutar da shi hadisi ne wanda Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sahih wa da'if sunan da sunan sunan Abi Dawud yake cewa manzo Allah ai ya umarci Bilal akan ya me da wannan abin da ya amso ya amshi wancan lalataccen wanda wanda gare shi ya me da wanda ya amso na daga Tamrun Burni yake cewa hadar riba farudduhu wannan ai riba ce ai Bilal maza maza dauka ka maida musu kayan su ka amso naka sai dai ka tahi ka saya ka wannan kuma shine kuma kalkashin ayawa in tubtum falakum ruusu amwalikum idan ka maida zaka amshi uwar dukiyarka amma dai wannan abin da yake sama kowa ya rike shi wancan wanda ya amsa ya rike kayan shi amma dai zaka amshi uwar dukiyarka kuma kalkashin hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu halaccin mutum ya more wa rayuwar shi lokacin da ya sami yalwa kamar yadda bilal yake cewa ai ga irin dabinan da ake ce a gidan manzo Allah saboda ya sami yalwa yace a bari in tahi in so mai dadi in kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai idan ya kasance al'amarin bai shiga ba haddi ba na almabbazaranci ba idan Allah ya lawata maka to kai kokari ka ka bayyana ni'imar da ubangiji ya maka shine wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kuma ta yake kul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu min arrizqi ka ce musu wane ne ya haramta musu ado da za su yi ado wanda ubangiji wanda ya baiwa al'umma ya baiwa ya baiwa bayan shi damar su yi shi su ɗauki ado su sanya mai kyau su shiga mai kyau su gina mai kyau yake cewa kuma wa tsayi ba tu miyar rizika da cikin da daddada daga cikin arzikin da ubangiji ya basu wannan ba a haramta mutum ba sai dai abin da aka haramta shine kai hawo matsayin almabbazaranci ya yi shi daidai wa daida daidai bukatun shi daidai bukatun iyallan shi kada ya huce gona da iri amma dai addini bai haramta mana ba mutum ya wannan yake cewa qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ai ba wanda yake morewa rayuwar shi a nan rayuwar duniya sai waɗanda suka yi imani a nan duniya su more kuma su tai can kiyama su more Allah sanya mu daga cikin su sannan kuma kalkashin hadisin yana bayani a akan lalle ladabi na wanda ake yi wa fatawa idan aka faɗi mai abin da ya haramta ya yi ƙoƙari ya gaggauta ya bar shi ko ya koma akan abin da yake daidai kamar yadda muka yi bayani a can baya kan mas'alatul ila mas'alatul ila dukkan malamai guda hudu a'immatul mazahib imamu abu hanifa imamu malik imamu ahmad da almajiransu wanda suka biyo bayansu sun ce akan haramcin ciniki wanda ake na al'ina shine kuma kalkashin haka da kwai hadisi wanda aka rawaito daga ibn abbas da aisha yarda allah shi tabbata gare shi da alhassan albasari da ibn sirin da shu'abi da naha'i da mazhabin imamu saur da al'auza'i wannan dukkan sun tahi akan haka lalle haramun ne albai'ul ina kalkashin hadisin aisha hadisin da abu dawud ya hutar da shi hadisin abdullahi bin umar yake cewa ya ji manza allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi yake cewa idan kuka kasance kuna saye da sayarwa na al'ina iza ta baya atun bil'ina idan kuka kasance kuna saye da sayarwa na daga al'ina shine mutum ya baka bashi kuma ya sai abin da ya baka akan zakka zo ka ciko mai sauran a kan lokaci kaza zaka kawo mai kudin shi ya ce to wannan idan kuka kasance halinku kuke aikata wannan abin yake cewa wa akhastum asdabal baqari wa raditum bizar'i kuka yarda da da da noma kurum kun manta kun manta da ubangiji kun da neman duniya kurum shine a gaban ku yace wa taraktumul jihad kuka bar jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah yake cewa sallallahu alaikum zullan Allah zai sanya muku wani wata tawaya wani wani na ƙasa a cikin rayuwarku wani abinda ake cewa alzul shi shine tozarci ubangiji zai sanya muku tozarci a rayuwarku ta yau da gobe kuma wannan idan muka dauka zan mu gani dukkan dukkan musulmai a wannan a wannan duniya yanzu da ake rayuwa zaka gani sun sun meda wannan al'amarin riba an meda ta ba komi ba zaka gani kowa yana mu'amala da banki kuma bankin kuma ana mu'amala da riba kuma mutane sun dauke ta ba akan komai ba suke aikata haka wannan ba wai yana takaituwa bane akan akan akan akan al'ina ba kadai hatta da riba da muke yi yau da gobe ko muka da san duniya shi shine abin da muka hiso ba wani abin da aka mana hirar lahira zan mu kau da kai amma dai ana hira a more ayi kaza ayi kaza zan mu huskanto mu saurari abin da ake wadi ko an ce an an an an an an yi ma'arad in wani abu na daga rayuwa zaka gani mutum yana haba haba ya aika kudin shi wata duniya can da ba a tai a so mai a kawo mai dan ya more wa rayuwar shi to idan mutane idan suka ce wannan abin suka gai suka baiwa gaba yace to ubangiji zai sanya musu wani wani nau'i na daga azul askanci musulmi ba komi bane a rayuwar duniyar nan ba sai wane da wane wa'inda ba musulman ba su su suke faɗa aji su suke iya yanke muku su zarce muku su yankan muku da hukuncin da ya kamata ku yi rayuwa da shi a ce muku kaza kaza ban ma so ku yi kuma kaza muke so ku yi kuma wannan abin da suke so sai ya saba wa shari'ar musulunci yake cewa to hakika idan kuka ce ku yi haka ku da ku ba duniya gaba ku yinga ta'amuli da riba yace ubangiji zai sanya muku kaskanci a rayuwarku ta yau da gobe yace la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum ha abada ubangiji ba ya dauke muku wannan kaskancin ba har sai kun dawo kan addininku idan ba ku dawo ba kaskancin nan zai ta bibiye ku har ƙarshen rayuwarku wannan dalilin wannan hadisin almai suka ce a ai wannan ciniki na al'ina haramun ne kuma kamar da kwai hadisun umu wala da zaidin zaid bin arkam da na aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wadda take cewa ta bada ta sayar da da yaranta bawanta ta sayar da shi aka bata 800 aka bata 700 900 dinare 900 aka bata kai tsaye akan yaranta yaron da aka bata tana bukatar da wannan yadda muka yi wasafa tana bukatar a bata kudi sai ta ba da yaranta ta saida ta saida yaranta aka saida mata yaran aka bata 900 dinare 900 aka bata da aka bata dinari 900 ta sai da yaron ya ce to sai damu ne ta sai da mata shi a dinari 600 ga ai bayanin da muke yi na al'ina ya shigo gani ta sai da kudin da bai kai ba aka bata ga abin da kuma aka yi ciniki ga abin da aka sai da mata kinan wannan abin da yake rara ta sama 300 sai yaushe zata ɗari uku sai daga baya zata nemo bashi ta zo ta ida cika mata kudinta to wannan shine Aisha da ta ga wannan cinikin ta ce maza maza me da mata ki amso danki ki amso bawanki wannan cinikin haramun ne haramun ne wannan dalilin shi malamai suka suka yi sai dai imamu ash-shafi'i kamar yadda muka yi bayani shine wanda ya halatta bai'ul ina ya kawo hadisi hadisin da yake cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani mutum ya yi aiki a khaibar yake cewa sai ya zo da wani dabino wani dabino wanda yake mai kyau tamrin janibin dabino ne wanda yake mai kyau sai yake ce mai manzo Allah sai yake ce mai dukkan dabininnuka na Khaibar haka suke yace a a yace sai dai mu mun kasance muna amsa sa'i guda akan sa'i guda biyu sai mu bada lalatacce sai a bamu wannan tamar janib din mai dadi na Khaibar a bamu a bamu sa'i guda daya mu bada biyu a bamu sa'i guda mu bada sa'i uku a bamu sa'i guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai a kada ka aikata haka kada ka amshi dabino wanda yake lalatacce a baka mai kyau ya ce kuma kadda ka yi ka amshi dirhami lalatacce a baka kuma dirhami mai kyau wannan dukansu haramun ne sai yake ganin hadisin a mafhumin shi yake cewa ai babu wani abu idan mutum idan ya amshi haka saboda ai manzo Allah hanin akan shi kadai ya tsaya yake ce mai a la tafa'al ya ya kawo maganganu na malaman usul yake cewa anna tarkal istifsal fi maqam al ihtimal yanzilu manzilata al umum fi al maqal da wannan ka'idar imamu shafi'i ya kawo hujja sai dai gaskiya faɗa shi raunan nan faɗa ce malaman nan guda uku imamu abu hanifa da malik da ahmad akan matsalar da suka tai akan lalle bai wal'ina haramun ne akan shi shine faɗa wadda take mafi rinjaye da sauran lokaci ko kuma har sai mu jinkirta mu dakata daga nan a hadisi na 272 na Allah kai mu sati na gaba sai mu dora insha Allah abinda muka faɗa da yake Allah ba mu dadan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah taimake mu ya ƙara mana ilimi da abinda ya ƙara mana ilimi da lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ya sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda zan mu koma irin shi kalkashin inuwa al'arashi ya kasance mu koma mu shiga gida aljanna muna maimaita zaman mu da muka yi an yi kaza an yi kaza a rayuwar mu ta duniya Allah taimake mu duniya da lahira ya datar da mu ya sanya abin da ba ma iya ba ya iya mana shi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سي أنت الخيسي أكن duka bayanin da muke yi akan riba riba kala biyu kuma tana shiga a cikin jinsi guda shidda wannan sukan guda shidda idan aka samu sabani a cikinsu to ku saya ku sai ku sai da yadda kuka ga dama wannan riba in ma ta kasance riba ce ta daɗi ko kuma a baka abu daga baya a ce za a kawo maka irin shi wannan idan ya kasance da kwai ratan lokaci tsakankanin abin da ka bada za a baka irin shi wannan da kwai riba ta nasi'a ita ce wadda makaranta a cikin hadisin hadisin umar bin al-khattab sannan idan ya kasance riba wadda zan baka ka dada mini ko kuma ka rage mini shi ya dada mini wannan riba ita ce wadda ake kira ribal fadlu mutum ya dada maka akan ya ka bashi jikka goma ya kara maka jikka a sama wannan ita ce wannan dadin shine ake kiran shi da riba wannan su su ne abinda kuma tana shiga a cikin abubuwa guda shidda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana zinariya sawa'un zinariya ta kasance bugagga ko kuma wadda aka tono ta ce kai tsaye ba a gyara ta ba azurwa ta kasance bugagga ko wadda ba a buga ta ba dabino alkama sha'iri sannan gishiri a wannan abubuwan kinai na iya daukan duk nau'ika na abinci tana shiga da aka ce maka alburu wa sha'iru hatsi da dawa da masara da shinkafa dukkansu suna shiga ciki kin dukkan nau'ika na daga abinci suna shiga ciki amma dai abinda idan ya kasance an samu sabani na jinsi to hakika muna iya sayarwa ka bani shinkafa an baka masara wannan ina iya dadawa ina iya karawa wannan an samu sabanin jinsi ka bani zinariya in baka azurfa an samu sabanin jinsi wannan fabi'u kaifa shaytum ku sai da yanda kuka ga dama kina wannan ita ce riba duk wanda ya dadi akan haka hakika ya ya ci riba ko kuma wanda ya aka kawo mai abu kwatankwacin abin da wancan ya kawo mai sai ya ce a'a bari bana baka shi a yanzu ba ko kuma a yanzu banna da shi sai zuwa gobe ko sai an ji ba zan ɗauko shi in kawo maka wannan da kwai riba wannan ɗan lokacin da ya shiga ratan lokacin da aka samu lokacin da ka bashi wannan riba ce wannan ɗan lokacin da ya ɗan ja riba ce shine yake cewa illa ha'an wa ha'an ko kuma yadan biyadin hannu da hannu hannun amsa da hannun karɓa idan an yi haka duk abin da muka saida na daga wannan jinsi sukan guda shidda hakika babu riba a cikin shi batta cikin abin da aka shine na zano jinsi suka guda shidda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana